بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نهلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تاكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان خنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan yini mai tarin albarka yinin juma'a wanda yau ya yi daidai da goma sha hudu ga watan bakwai na musulunci watan rajab yau hijira na da shekara 1445 26 ga watan 1 miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu darul qur'an da ke daura da gidan distinguished senator muhammad danjuma goje da ke wannan unguwa ta fantami a nan falar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin bibiyan ayoyin alkur'ani da muke a wannan yini kuma a wannan masallaci a kowane mako idan ba a manta ba masu kallon mu kai tsaye da masu kallon mu ta kafafen yada bayanai na zamani muna sura ne mai namba ta goma sha biyu daga sama zuwa kanta ita ce suratu yusuf alaihi salam karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta ɗari daidai yau za mu tashi aya mai namba ta ɗari da ɗaya a ita wannan sura mai albarka suratu yusuf alaihi salam yau mun yi babban kamu na alaran mamalin ibrahim yahuza bauchi wanda ya zo daga garin bauchi shi ne babban bako na shi alaramman malam bashir abubakar gombe shugaban alarammomi na jihar gombe kungiyar jama'atu idan tafi da kamata sunna wato shi aramma da mai masaukinsa muna musu barka da zuwa ko muna musu fatan alkhairi saboda ka an ji muryar malam ba sai an yi tambaya wa mali yawwa bayan da za a yi an ce barewa ta yi gudu dan ta yi rarrafe daga jin muryar malam abin da zai fara zuwa ma a zuciya mahaifi shi ne Allah ta'ala ya ƙara malam lafiya Allah ya ƙara masa lafiya kuma Allah ya ja tsawon rayuwa da imani Allah ramma za mu tashi faɗin Allah ta'ala rabbi qad atitini minal mulki rabbi qad ataytani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil hadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين a darasinmu da ya gabata mun jiyan da annabi yusuf alaihi salam mahaifinsa mahaifansa da ‘yan uwansa suka zo suka same shi a garin misira inda yake har suka mai gaisuwa abin da ya faru ya faru yake faɗawa ma mahaifinsa irin abin da ya faru bayan rabosu na cewa ubangijina ya kyautata mini lokacin da ya sanadiyar fitowa da kurkuku kuma bayan zuwanku daga karkara bayan shaidan ya ɗan so ya shiga tsakanina da ‘yan uwana min ba da an nazaga shaitan bai ne wa bai na ya kawata ina rabbi da ɗifin liman ya sha yawa ubangiji na latif ne mai tausasawa ne ga wanda yaso Allah ka tausasa mana kuma ubangiji na inji Allah ta'ala yake amma annabi suke faɗa cewa shi Allah mai yawan hikima ne ko mai ilimi ne mai ilimi ne mai hikima ne wannan shine darasin mu na ƙarshe ya kuma za mu dora daga inda muka tsaya bayan ni'ima ta cika kuma wannan iya cikin ta'aqibat na surar kamar yadda malam ibnu ashur yake faɗa yake cewa a aqaba dhikru ni'matillahi alai bi tawjihi ila manaja rabba kusan ƙarshen ƙisar ta wazo bibiyanta ne wajen ambaton ni'iman Allah da shi annabi su yake alayhi salam wajen tun irin ni'imomin da Allah ya masa bi ittirafi bi a'zamin ni'imat duniya wa ni'imatul uzma fil akhirah da irin ni'imomin da Allah ta'ala ya yi masa a gidan duniya manya manya da kuma ni'ima da Allah ta'ala zai yi masa a gidan lahira sai malik ibn ashur yake cewa fa zakara salasu ni'am a wannan aya sai a baya kai sai annabi yusuf ya ambaci ni'imomi guda uku da Allah ta'ala ya masa isnatan duniyatan ne ni'imomi guda biyu a duniya ne wahuma a wasalisa ko kuma wahuma ni'imatul wilaya daga cikin ni'imar da Allah ta'ala ya masa akwai ni'imatul wilaya Allah ya bashi jagoranci al'ars a nan ƙasar misira ya zama mai faɗa aji wa ni'matul ilm kuma Allah ya masa ni'ima ta ilimi wannan su ne ni'ima guda biyu da Allah da annabi Yusuf ya ambata cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya masa wa Salisa ni'ima ta uku wa hiya ni'matu dinil haqq ita ce ni'ima ta addinin gaskiya addinin musulunci al mu'abbar anhu bil islam wanda yake yake nuni da shi cewa shine addinin musulunci وجعل الذي أوتيه بعضا من الملك ومن التأويل لأن ما أوتيه بعض من جنس إشعارا بأن ذلك في جانب ملك الله وفي جانب علمه شيء قليل ديتي ربي يا أبنجي أم فهمت؟ وأنكم إياشكين دعوة الأنبياء أغلبية إما بنتي قبع ديبا annabawa idan za su yi addu'a da wannan kalma suke farawa abul anbiya annabi ibrahim alaihi salam wa idh yarfa'u ibrahim alqawaida wa idh yarfa'u ibrahim alqawaida min albayti wa isma'il ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Allah ta'ala ke cewa idh qala ibrahim wa idh yarfu ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il ka ambata musu yayin da annabi ibrahim alaihi salam yake daga harsashin ginin ka'aba da hi da ɗansa annabi isma'il alaihi salam suna cewa rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba mana ya Allah ka karba mana wannan shine muhallu shahi kunga shi annabi Ibrahim alaihi salam ya ce rabbana taqabbal minna haka nan annabi Nuhu alaihi salam wa qala nuhun wa qala nuhu rabbi la tadhar وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
shi ma annabi Nuhu alaihi salam ɗaya daga cikin ulul azm yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara da zai yi addu'a sai ya sa rabb ya ubangiji kada ka bar ko ɗan zaman gida cikin waɗanda suka kafirce ma ya ubangiji muhallu shahid ya ce rabbana ko kuma rabbi annabi Musa alaihi salam lokacin da yake addu'a a halakar da fir'aun shi ma ya ce rabbi a cikin addu'a sa Allah da yake cewa me cikin Yunus وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم وشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم annabi Musa alaihi salam ya ce rabbana ya ubangijinmu kaga shi ma ya bude kalmar da rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala Allah kai ne ka bema wa fir'auna kayan kawa na ado da dukiya a wannan rayuwar duniya ya ƙara cewa rabbana liyudhillu an sabilik ya Allah suna amfani da wannan dama da ka ba su domin su su batar da bayinka rabbana da mis'ala amwalihim sai ka race ya ubangiji ka shafe dukiyar da ka ba su ka ɓadda ita a daina ganin ta a bayan ƙasa washi dud ala qulubihim ya Allah kai ruku a zukatansu fala yu'minu hatta yarawul azab alim ba za su imani ba har sai sun ga azaba matsananciyar ayil ay annabi Musa ya ce rabbana rabbana rabbana muhallu shahid wannan kalma akwai ɗaya daga cikin magabata yana cewa dukkan wata buƙatar ka da kake da ita ga Allah idan ka samu lokacin da za ka yi addu'a ka keɓe kake gani da ubangijinka to ka maimaita ka yawan faɗa ka yawan ka yawanta maimaita rabbana rabbana domin a galabiya annabawa da su suke roƙon Allah subhanahu wataala kamar da waɗannan sun zo a cikin alƙawari da wasu misalan da yawa to shi ma annabi yusuf alaihi salam sai ce rabbana ko kuma rabbi qad ataitini minal mulk ya ubangiji ka bani wani yanki daga cikin mulki min din attabi'idiyya ce wani kaso wani yanki wani bangare ka dan bani na mulki ya ubangiji wa allamtani min tawilil ahadith kuma ubangiji daga cikin ni'imomin da kame ne ka sanar da ni fassara ta mafarki tunda ya fassara waɗancan mutane guda biyu fassararsu a kurkuku wanda bayani ya gabata kuma wannan fassarar ta tabbatu yadda take hakanan ya fassara wa mafarki sarki mafarkinsa da yayi naga ya ga shanu bakwai ramammu sanu bakwai kosa sunan ma abu ya tabbata to sai yake itirafi ya yarda da Allah ta'ala ya masa ni'ima sai yake ambatan wannan da niyyar godiya ga Allah Allah ka bani mulki Allah na gode Allah ka sanar da ni fassarar mafarki ya ubangiji na gode to sai malaman tafsiri suka ce ya ce minal mulki da min ta'wili ya kawo min attabaidiyya ma'ana daga cikin irin dama ta Allah da ikonsa da ƙudurarsa sai ya yanki wani abu ya biya Yusuf ya kula da shi game da juya al'amuran bayansa a bayan ƙasa sannan sai ya ƙara tabbatar da kan cewa cikin ilimin Allah sai Allah ya so annabi Yusuf alaihi salam ya ɗan san wani abu daga cikin ilimin da Allah ta'ala ya bashi shine min tawili a hadis min al-mulki da min suna nuna ɓangare ne in ka kwatanta da abin da ke ga Allah wannan abu ne ɗan ƙanƙani Allah ne ɗan tsakuro ɗan hikin nana in ji ‘yan uwan mutanen Nijar ko ɗan hikin nana sai ya bashi kuma shi annabi Yusuf ya nuna ya gode wani iya cikin ta'idadu ni'imatillah irin mutum Allah ya masa ni'ima ya dinga ambatawa Allah ya dinga ambatawa Allah Allah kamin kaza Allah kamin kaza Allah kamin kaza na gode wani iya cikin shukur da ake so bawa ya dinga yi wa ubangiji kar kullun Allah ya mani ima kai shiru ba mai ji ba ba gani wannan ba daidai bane ka dinga ambata da bakinka aikin ka ya nuna cewa kana yi wa Allah godiya game da game da ni'imar da ya ba to annabi yusuf alaihi salam yake ambatan waɗannan ni'imomi daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya masa sannan yake cewa a fa'irar samawati wal ard ya Allah kai ne makagi na sammai da ƙasai fatir suka ce nida mahazuf mahazufu harfu nida'ihi an shafi harafin nida ƙa'ida ne ya fatir ne sai aka goge ya ne zama fatiri samawati wal ard ai khaliq Allah kai ne mahalicin samai da ƙasai gaba ɗaya da abin da ke cikinsu shi ne faɗiri samawati wal'ar an tawaliyi ya ubangiji kai ne majibancin al'amarina kai ne mai kula da al'amarina gaba ɗaya alwali shi ne annasir kai ne mataimakina masoyina mai dafa mai an tawaliyi kai ne majibancin al'amarina ya ubangiji fi duniya wal akirah kai ne majimancin al'amara na a duniya da kuma lahira ai kun waliyi fi duniya wal akhirah kamar iya cewa Allah ka zama gata na a duniya da lahira ka san duk wanda Allah ya zama gatansa shikenan ba mai ganin bayan sa gata shine gatan Allah idan Allah ya ma gata shikenan magana ta kare to sai yake neman Allah ya zama gatansa a duniya da lahira wa ashara ila ni'matul uzma bi qawlihi sai yake nuni zuwa ga babbar ni'ima da kuma ita ce ni'ima mafi girma sai yake cewa tawaffani musliman kamar iya cewa rabbi tawaffani musliman ya ubangiji na daga cikin fatan da nake daga cikin roƙon da nake yi ma ya Allah ka karɓi rayuwa ta ina musulmi annabi yusuf alaihi salam yake roƙon Allah yake kamun kafa ga Allah in lokacin mutuwa yayi ya Allah ka karɓar ina ina musulmi wahiyya ni'imatu dinil haq ita mutuwa kan musulunci ita ce babbar ni'ima na wannan addini na gaskiya wa huwa yas'alu Allah ad-dawama alayhi ila al-wafat wanda iya roƙon Allah ya dawwama kan wannan addini har zuwa mutuwa dama ma'aikin Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bil khawati rizal na ƙarshe da shi ake hukunta dan adam balahira ba farkon ba ba tsakiyar ba ƙarshen wa minhum man yu'ladu mu'minan wa ya haya mu'minan wa ya mutu kafiran wal iyad billah daga cikin mutane akwai wanda za a haifa da imani ya rayu cikin musulunci amma idan mutuwa ya zo zai mutu a kafiri da yawa ana samun wannan yasa daga cikin addu'a mafi muhimmancin da ma'aikin Allah ya koyar da mu a ƙarshen tahiyan sallah Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal akwai fitnatul mahya wal mamat malam uthaymin a karkashin wannan ya dinga cewa akwai wani wanda sai ya zo dab da ajalinsa iya gargarar mutuwa sai shi dan ya rikici yayyaye ya ainihin shakkala shakkalin mahaifinsa ko malaman zai zo masa shi wane ya ambata sunansa cewa mu mun riga mun tafi mun je lahiran nan kuma kai yanzu kana kokarin tafiya to mu mun je mun gano duk abin da ake ta faɗa musulunci musulunci suna suna duk ba haka ba ne mun je mun gano ba haka ba ne saboda ka ina baka shawara kafin ranka ya fita ka jiwa ka bar musulunci akwai wanda dab da rayuwarsu za su bar musulunci dab da rayuwarsu ba wanda ya sani in ba daga su ba sai Allah Ahmad dan Hanbal Allah ya ƙara masa rahama dab da mutuwarsa shi ma sai shedan ya leko takardar gidansa yana ce na jautan min ya bada hambali amma da ɗan hambali ka tsira ka kuɓuta daga shari'a sai ke cewa hatta al'an hatta al'an sai ɗansa abdullahi bin ahmad yake cewa da ya farfaɗo daga suman shi mahaifin shi sai ke cewa ɗazu na ji kar ce hatta al'an kuma kai kaɗai ne ba mu ga wani kusa da kai ba sai ce shi ɗan nan ya leƙo ta katanga ke cewa na kuɓuta daga shari'insa daga makircinsa na cewa har yanzu ban kuɓuta ba domin raina bai fita ba bayan allah masu tawazi'u kenan masu tawazi'u suna ƙoƙarin su mutu da imani ba sa san su nuna su wa'ansu ne ba sa gwadinta ba sa nuna burgewa suna roƙon Allah ya kama musu ya kai su ga ci lafiya to daga cikin abin da annabi yusuf alaihi salam yake faɗa rabbi tawaffani musliman ya ubangiji idan mutuwa ta ta zo ya Allah karɓi raina ina musulmi ya Allah duk mutumin da ya mutu ba a wannan hanya ta addinin musulunci ba to ya zo duniya a banza ya koma a banza ya zo duniya a banza ya koma a banza duk abin da ya yi duk abin da ya tara duk abin da ya mallaka wallahi cikin sakan ɗaya amantar da shi sakan ɗaya na agogo ka shekara ɗari ɗari ɗari a duniya amma ka mutu ba a daidai ba to sakan ɗaya mantar da kai duk abin da ka ɗanɗana a duniya yasa bayan Allah suke ta faman cewa cikawa da imanin nan mu dage wajen ruwan Allah wannan Allah ya sa mu cika da imani Allah karɓi rayuwar mu cikin imani da musulunci ya ce tawaffuni musliman ya ubangiji karɓi rayuwata ina musulmi ita ce ni'ima mafi girma cikin wannan addini wal islamu huwa ma ta'abbada ma ta'abbada Allah bihi al anbiya wal mursalin kuma shi wannan musulunci da yake neman Allah ya cika masa da shi shine abin da annabawa da mursalai suka bautawa Allah akai shi wa alhiqni bis salihin ilhaq hina idraku man sabaqahu min as-sayy ilhaq shine riskar wanda tuni ya wuce gabanka a tafiya shine ilhaq akwai kakanninsa mahaifansa duk sun mutu sun bar shi to sai yake cewa Allah ubangiji in ka karbi rayuwata to Allah ina roƙonka ka riskar da ni zuwa ga iyayena kakannina da sauran mutanen ƙwarai cikin bayinka tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ya Allah ka riskar da ni cikin yardaddun bayinka ya Allah ka riskar da ni cikin bayinka na ƙwarai ka riskar da ni cikin bayinka managarta ya ubangiji kun ji bayin Allah kenan in sun tashi roƙo inda suke ba da ƙarfinsu game da addu'a shine lahira idan lahira ta gyara to kuma yayi sauki amma ita wannan rayuwar ta duniya da a kullum mu ilimin mu na zahiri yafi yawa a kanta to yanda ka san mafarki haka take akwai ɗaya daga cikin magabata an tambaye shi an ce sif lana duniya ka siffanta mana duniya sai ce ita wannan duniya ka ahala min na'i yadda ka san mafarkin mai bacci haka take yanzu za ka ga abu kuma yanzu haka ba haka bane yanzu za ka ga abu yanzu haka ba haka bane akan kowa kuma hakan na faruwa nawa aka yi kaza kaza kaza amma yanzu ba su bane nawa aka yi da ko ba su bane ba su bane yanzu kuma su ne ita duniya haka take da ba ba ta da tabbas ba ta da garanti ita duniya mazar'atul akhirah ne in Allah ya baka dama to ka shuka abin da zaka girba a lahira yasa ubangiji yake cewa fa tagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa mutali fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghi fasada fil ardh
abokan karuna suke masa nasiha da wa'azi daga cikin irin abin da suke ce masa wa bataki fi ma ataka Allahu daral akhirah karuna abinda Allah ya baka ka nemi gidan lahira da shi domin ita wannan duniya wata gida ce wanda lokacin da za ta kare ma ba sai ka shirya ba ba sai ka shirya mata ba idan lokacin ya zo hakan kamar mutuwan kwan fitila haka za ta mutu kawai fuf a nemi mutum a rasa to tun da Allah ya ma ni'ima daga cikin irin abin da za ka yi karibaci wannan ni'imar to ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka ko kai ko ne ko duk al'umma da suke sauraron dukkan wata dama da Allah ya baka ilimi ne haddan alkur'ani ne dukiya ce mulki ne hikima ce wani ƙarfi ne to wabta gifi ma ataka Allah dar lahira ka nemi lahira da abin da Allah ya baka ka nemi gidan lahira ya zama abin da Allah ya baka tsani ne da neman gidan lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma karka banta rabanka da duniya duk inda za a shiga a fita a samu amma amallaka ka je kai karka ce kai ba za ka nemi duniya ba a ka nema amma ka gina lahirarka da ita wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata ma a cikin dubu Allah ya waro ka a cikin danginka a cikin ƴan uwanka Allah ya ɗaga ka fifita ka yanda Allah ya ma wannan to kai ma ka saka kai wa ƴan uwanka wannan kyautatawa kai ma ka maida biki mana Allah ya zaro ka cikin danginka ƴan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko ƴaƴan kawunne ƴaƴan baffanni Allah ya ɗaga darajar ka kai ake gani ba dan ka fi su komai ba Allah ya ma wannan don cikar ni'imarsa zuwa gare ka to kai ma sai ake so ka yi abin da ya kamata wajen kyautata wa 'yan uwanka yine wa ahsin kama ahsanallahu ilayk wala tabgil fasada fil ard karka nemi barna da abin da Allah ya baka a bayan kasa kar kullun ka dinga gayyato fishin Allah ka dinga gayyato abin da ubangiji ya haramta dan Allah ya baka dama a bayan kasa karka yi wannan inna Allah la yuhibbul mufsidin hakika Allah ta'ala baya san mabarnata baya ya san su in sun mutu suna barna kuma ubangiji zai musu azaba a gobe alkiyama to wannan shine karshen addu'a da annabi Yusuf alaihi salam ya bayyana ni'imomin da Ubangiji ya masa sannan kuma yake neman cikawa da imani akwai abin da suke ce masa ti'idadun na'ima akwai kuma izharut tahassu nan abin da yake ti'idadun na'ima ne iya kidaya irin ni'imomin da Allah ya masa akwai kuma izharut tahassu zakariya alaihi salam da yake roƙon ubangiji yake cewa rabbi inni wa hanal adhu minni qala rabbi inni wa ana مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا كغانا ما يتي ربي يا أبنجي إني وهن العضو مني يتي أشينا يرون يا أبنجي هنا إظهار التحصن iya bayyana rauninsa game da Ubangiji kuma haka idan ka za ka yi addu'a shi ma wannan saloli in ji malamai ka nuna gazawarka da kai bawa ne mai ƙaramin ƙarfi maridi maraya talaka kaza kaza duk kamar rere cewa Allah haka Allah yake so kamar rere ce ka duba kai ba kowa bane ba a kirga ka cikin komai Allah iya so kai irin wannan zubewar a gabansa bayan ka ambaci ni'imar da ya ma sannan kuma ka ambaci gazawar ka gabansa inni wahanal adu minni washta'ala ar-ra'su shayba kuma ga kaina ya cika da firfira ya ubangiji rauni duk ya kama ta ko ina amma walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ubangiji ban zamto marashin rabo cikin ni'imar ka bai ubangiji duk da ni'imomi duk da gazawa ta da rauni na to amma ubangiji ban zama mai fidda rai game da ni'imar ka ba ubangiji na ina neman ka taimake ni daga cikin bayroka da ni'imar ka to wannan iya cikin salo na addu'a ga magabata suke fada bayan ka bayyana ni'imar da Allah ya ma sannan kuma ka bayyana raunin ka gaba da Allah subhanahu wataala wannan iya cin abubuwan da malamai suke faɗa daga nan fa sai Allah ya ce zalika min Allahil ghaibi nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim idza jama'u amrahum wa hum yamkurun wannan ma iya cikin abubuwa na ƙarshe-ƙarshe wanda suke biyo baya game da wannan sura ta Yusuf alaihi salam zalika ismul ishara ne wannan ai wannan abin da aka karanta daga kissar Yusuf alaihi salam zuwa nan sai Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min anba'il ghaib iya cikin labaru na gaibi wanda da baka san su ba wanda kuma lokacin da aka yi abun baka da nuhihi ilaika wanda mu ne muke ma wahayin sa ya rasulullah an ce nuhihi an sa nun ba ta jami'i ba ce nun al-uzma ko nun al-mu'azzimu nafsa nun ta Allah ubangiji da ke girma kansa shi kadai ne yake wahayi amma su ce ce nuhihi ilaika muka yi ma wahayi zuwa gare ka ya rasulullah malaman tafsiri suke cewa tazayyulul qissa inda intihai inda intihaiha surar ta zo karshe kamar karshe karshen surar gashi nan wal ishara ila ma zak ila ma zukira min al hadith da kuma irin a banda aka ambata na abubuwan da suka faru zalikal madhkur wannan abubuwan da suka faru tun daga fitowar Yusuf daga gida da cewa baba da mama ko kuma baba ya fi ƙaunarka a kanmu zuwa kaza zuwa rijiya zuwa fitowa zuwa gidan sarki zuwa kaza zuwa kaza duk abin da ya faru a bayan nan da aka yi ta bayani wasu mul ishara litamizil amba akmala tamiz litamakkina min uquli sami'in an ce zalika min amba ila ghaibi wannan iya cikin labaru na gaibi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi abun bayanin bai sani ba litamakkina min uquli sami'i domin hakan ya samu gurbin zama a cikin kwakwalan masu sauraro ma'ana duk abun nan da muka karanta na kissa Yusuf alaihi salam zuwa nan to duk Allah iya cewa a faɗa mana labarai ne fa daga Allah ba labarai bane ake karanta ma dan ka ji daɗi ko dan ka koshi da makana kishirojin labari a akwai ibar da izina da ake so ka ɗauka daga cikin abin da ya so yasa gaba kaɗan ma Allah yake cewa laqad kana fi qasasihim ibra ibratu
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب Mm, ما كان حديثا يفترى
na'am ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Qur'ani yake cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab hakika cikin isa da Qur'ani yake ba mu akwai ibra akwai abun kula da abin lura amma sai Allah ya ce li ulil albab ga mutane masu hankali ma kana hadisan yubtara Qur'ani ba kirkirar labari bane duk abin da Qur'ani ya baka labari labarin gaskiya ne labarin yankan shakku ne babu shakka babu kokonto ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi qur'ani yazo da gaskata abin da ya gabace shi na at-taura linjila da sauransu wa tasdiqa kulli shay kuma iya gaskata komai shi qur'ani wa tafsila kulli shay iya bayanin komai daki daki filla filla wa hudan wa rahma liqaumin yu'minun kuma qur'ani shiriya ne kuma qur'ani rahama ne amma ga masu imani Allah ka samu da cikin su saboda haka shi qur'ani labarin da yake baka labarin gaskiya ne duk abin da ya faru har zuwa nan ayawi 101 nan to qur'ani ya ce min amba'il gaibi ne labari ne na gaibi wanda daga lauhil mahfuz aka cira toshi ta hanyar ta hanyar wahayi bi wasu jibril alaihi salam zuwa ga hadratun nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko jibril ya taho da wannan sannan ya kawo wa manzon Allah shi sallallahu alaihi wasallam a matsayin wahayi kuma a matsayin ayoyin alqur'ani domin ya karantar da al'umma su ɗau izina da wa'azi su ɗau nuni da Allah ta'ala ya ta yi a cikin wannan kisoshi to shi ne manufar wannan labarin gaibi ne wanda muke karanta mashi ya rasu rama zalika min an ba'ila gaibi nuhihi ilayik labaran gaibi ne ya rasu wanda muke karanta mashi wanda da baka san shi ba a ciki akwai lima fiha min alwa'ad wal aiba akwai abin da ke cikin wannan kisa na wa'azi da- da- da kuma ibar da fadakarwa wal ghaib abin da ake nufi da ghaib ma gaba min ilmin nas abin da ya faku daga sanin mutane da can ba a san kisan nan ba ba dan qur'ani ya zo ba ko duk abin da qur'ani ya faɗa mana to da can ba wanda ya sanji kafin zuwan alqur'ani amma da qur'ani sai ya zo mana da wannan labari kuma labarin ya zamto na gaskiya shine zalika min anba'il ghabi nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun baka tare da su yan uwan annabi yusuf kenan iz ajma'u amrahum a lokacin da suka tattara al'amuran su wa hum yamkurun suna dabarbaru irin nasu wanda suke so su raba yusuf da mahaifinsu karkace kai ne ko makirci domin bayan Allah ne mutanen kwarai kame da nake tabbata wannan kisa suna yan dabarbaru irin abin da shi yake khayyala musu a nesanta Yusuf da mahaifinsa domin kamar suna gani shine matsalar su idan yana nan su ba za su samu fada ba an fahimta to shine wahum yamkurun yan dabarbare dabarbare da suke yi to wannan shine irin abin da Allah yake faɗa manzon Allah baka nan a lokacin da suke baka nan ta hanyar gaibi aka faɗa ba kuma irin wannan ya maimaitu da Allah ke cewa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك Mm, ويمكرون ويمكر الله na'am والله خير الماكرين Qur'ani yake cewa idh yamkuru bikal ladina kafaru ka tuna lokacin da kafirai suke ba makirci ya rasulullah suna kullakullan makirci gare ka li yuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuk ko dai su daure ka a daure ka a daina gani kama ko kuma an dama ta samu a kashe ka in wannan bai samu ba plan na gaba shine a kore ka daga gari ɗayan uku suka shirya wannan plan sai Allah ya ce wa yamkuruna suna kullakullan makircinsu na shari da mugunta wa yamkurullah kuma Allah iya warwarewa domin Allah shine khairul makirin mafi alkhairin masu warware shari in an kullo shari ga bayin Allah Allah sai warware shi an fahimta to shine Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun daga nan ayata gaba وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين Allah ya ce wa ma akasarun nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawan mutane ko da za ka yi kwaɗayin zamansu masu imani to ba za su yi imanin ba yawancin mutane ko da za ka kwaɗaita su yi imani ya rasulallah to ba za su yi imanin ba domin irin yanda al'amura na shaɗan da duniya ya tafi da su malamai suna cewa kamar abdullahi ɗan abbas yana cewa akwai wa'ansu yahudawa da wa'ansu ƙwarishawa sun zo sun tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam game da kisar yusuf alaihi salam ya karanta musu ya karanta musu iya ganin kamar ƙarshe za su meƙewa su imani bayan sun gama jin labarin ya suka shiga suka ce ai shikenan dama abin da suke bukata kenan sai ma'aikin Allah bai ji daɗi ba to dan Abbas ya ce shine Allah ya saukar da wannan aya wa ma akasarun nasi wala harasa bi mu'mini wannan yawancin mutanen koda kai kwadayi su zama masu imani ba za su imani ba alhirsu shine shiddatu talab matsanancin nema koda zaka nema ka nema ka yi kwadayi domin shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba abin da yake so illa ya ga mutane suna kabar musulunci wannan shi ne aikin da yake faranta wa manzan Allah rai shi ne aikin da yake ya fi jin daɗinsa a kan komai ya ga yawa ne ya kuɓuta daga azabar Allah ya da rahamar Allah to manzan Allah ran kwana zai iya farin ciki zai shi misali a lokacin da ya je dubu ɗan gidan wani bai yahudi a makwancinsa ya shiga shi bai yahudin ya bashi izini suka je suka gano wani yaro bai da lafiya ta wahayi sai Allah yi wa manzon Allah wahayi wannan yaron mutuwa zai ba zai tashi ba to sai ma'aikin Allah ke kwaɗayin ya mutu cikin musulunci sai yake lakkana wa yaron kalmar shahada shi kuma yaron yake kallon mahaifinsa domin iya ganin ba addinin su ɗaya da babansa da manzon Allah da yake kallon babansa sai baban ya ce atsi abul kasim duk abin da baban alkasim ya dama kamar da aka bi shi da manzon Allah ya furta kalmar shahada shi ma yaron ya furta kalmar shahada kuma ya zanto irshi karshen karshen maganar shi iya furta kalmar shahada sai ya mutu sai ce alhamdulillah alladhi anqazahu bi annar Allah ina gode ma da ka ceto shi daga wata dalili na haka ma aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan zai nuna mana kyakkyawar mu'amala irin ta manzon Allah kun ga bai yahude ne makiyinsa ne makiyin addininsa ne amma da manzan Allah ya kyautata mu'amala da shi sai ya ba shi dama ya je shiga gidansa bayan ya ba shi dama ya shiga gidansa ya ba shi dama ya tattauna da ɗansa ba shi da lafiya bayan ya tattauna da ɗansa ba shi da lafiya ya sake ba shi dama ya laƙana wa ɗansa kalmar shahada duk da biyu ba musulmi ba ne in mu'amala ba ta yi kyau ba haka za ta faru ka zauna da maƙotanka lafiya ka zauna da ‘yan uwanka lafiya ko da ka samu saɓanin fahimta da su kar ka kore su wannan iya cikin abubuwa da yawa da a yau muke kishiro su ɗan abu kaɗan wanda in mun bi shi a hankali lokacin sahabai ma an samu wannan saɓani amma a yau wannan saɓani kuma sai zama gaba a cikin wasu musulman sai shi ɗan yi shige fita zama gaba har a ce wane da wane ba sa magana wane da wane ba sa ga maciji da juna wannan ba ƙaramin haɗari ba ne duk inda ake so musulunci so ake kazamto mai jawo mutane ba mai horosu ba bashiru wala tunafiru ku dinga albishir wa aljanna da rahmar Allah kar ku zamto masu koran mutane daga musulunci ku sassauta ku fahimtar da mutane ku ilmantar da su kafin ku musu hukunci yanzu kishirwar ilimi ake yayi duk da cewa akwai ilimi ya yadu amma dan wani abu kaɗan zai baka mamaki yayin da yawa zaka ji ba har yanzu ba a daina tambaya kan kabli da ba a ba har yanzu ba a daina tambaya kan wankan janaba ba har yanzu na ana wannan tambayoyi sama da shekara arba'in da da'awar ƙungiyar izala zuwa yanzu amma har yanzu ana tambaya kamar da ba da ana tambaya kan wakan da to mutumin da ibada ma bai san yadda zai yi ba to ina yake da ikon tamyizin abin da ya zama to ikhtilaf ne na al'umma akwai ikhtilafin da yayi tsanani akwai kuma ikhtilaf da ya zo wanda lokacin sa bai ma same shi ikhtilafu tanawwu saboda ka wannan shine abin da zamu fahimci kan cewa lalle ilalla mu'amala in ta yi kyau to za ka yawo wanda da yake adawa da kai ya zamto iya goya ma baya kan manufofinka wala tastawil hasanatu wala sayyi'a ولا تستوي الحسنة ولا السيئة Mm, ادفع بالتي هي أحسن mm.
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم na'am وما يلقيها إلا الذين صبروا mm.
وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم Allah ke cewa wala tasawil hasanatu wala sayyi'a bayan da za a yi a daidaita abu mai kyau da mara kyau ba zai yi ba abu mai kyau da ko mummuna ba za su daidaita ba sai Allah ke cewa idfa billati hi ahsan kai kokarin ije mummuna da kyakkyawa duk abin da aka ma na mugunta da da da da, da dan ka fusata to ka danne wannan kamar da mai kyau abu shine idfa billati hi ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawa idan ka dau wannan dabiyar inji Allah wanda da tsakaninku da shi akwai adawa akwai gaba akwai rigima in dai kana irin wannan to Allah ce sai ya dawo masoyinka dan gane kashinka shine ka annahu waliyun hamim shi ya zama to masoyinka na can ciki wanda zai iya bada rayuwarsa akan ka akan ka kyautata masa bayan ya muna nama sai Allah ce amma wa mayu la qaha ila alladhina sabar irin wannan kujera ba wanda zai hause mai hakuri amma mummuna kamar da mai kyau dan adam da mugunta ta masa yawa a yau bace yake ni in ka mun kan kara na itace zan ma ka ji mugunta ba to kara mana karan mana in ba za ka yi hakuri ba amma in ka mun na kara na itace zan ma domin mugunta irin ta dan adam ba yau to Allah yake ce in an ma mamarakin kai hakuri ka yafi kamar da mai kyau agun Allah ya ce wa ma yulqaha illa dhu hatin azim ba mai samun irin wannan sai wanda Allah ya yanka masa rabo mai girma ya Allah ta'ala ka samu da cikin su Imam Nasiru Nasiru Sa'id yake cewa ba fa inna madarikahu mayawancin mutane da aka ce masu da imani rizkarsu wa maqasidahu da manufofin mutane yawancin su a yau kada asbahat fasida sun waye gari sun zamanto barna ce mutane manufarsu da yawa ba mai kyau bace wani zai shigar addini zai cuce ka wanda siffar addini zai zo ma amma yaudara ce a zuciyarsa wani zai zo ma da siffar mutumin kirki amma sai ya cuce ka kene imamu su ide ke cewa to shi musuluncin nan da imanin nan ba kama bace ta jiki a'a akwai itikadi na zuciya duk wanda zuciyarsa ta ɓaci har gangan jikinsa ya yaudara to kamar ya yi sadulayin ɗin kansa daga cikin masu imani an fahimta manufofin mutane da abin da suke so cimmawa a wannan rayuwa mai muni ne falayen fa'uhun hirsun nasihin alaihi kwaɗayin mai nasiha ba zai amfane su ba duk inda mai wa'azi ya kai wajen wa'azi wallahi ba za su amfani da wa'azin ba kamar dai yau halin da muke ciki akwai abin da zai ba kuma maki duk wa'azin nan da ake a yi na unguwa a yi na local government a yi na shiya a yi na ƙasa a yi na duniya ma duka ga su alaran ma na duniya sun ji gashin to amma har yanzu nan abin da ni yake ba ni mamaki shekara ɗaya biyu shekara ɗaya ne mako ai an zo an yi cash policy ai eh cashless da aka ce ba kuɗi tsaba ya ƙare sai hanyar wannan transfer da sauransu mutane fa a wannan kasar a wannan yankin ya zama to suna cinikin kuɗi da kuɗi wanda sama da shekara arba'in an karanta muku haramun ne wannan haramun ne amma ɗan wani juyi da aka samu su suna ganin kamar ta hanya ce ta samu ta zo gaba ɗaya sai mutum ya ajiye ilimin da ya gaba ɗaya duniya ta tafi da shi ya sa wallahi ko a yanzu dujeli ya zo sai ya tafi da mutane da yawa tun da naira dubu ma da naira ɗari biyar ta ɗau mutane ba da tana da jan naira ɗari biyar ma ta tafi da kai dewa mutane sun faɗa wannan wadi ko kuma abin da ya faru lokacin corona an rufe iyakoki kar wannan higa wannan jiha kar wannan tafi wannan jiha na karanta a labarai da jarida na gani an ce ba a taɓa samun cin hanci da rashawa a rundunar jami'an tsaron ƙasar nan bai irin wannan shekarar duk matafi ya san wannan har farashi ne ƙaramar mota 500 babbar mota 1000 ni wata rana mun yi tafiya mun dawo wallahi direba mu ina gani je ajiye wannan kudin yace zo muka tafi kawai farashi ne ba ka tsallako jiha zaka shigo to je ajiye dubu daya ajibi ba corona in ma da yan mutuwa ka zo ka shiga ba zo saboda ka mutane idan irin wannan abin ya zo to imani tafiya yake sai illa man rahimallah illa man rahimallah saboda kai jan guguwar tafiya da imani muna cikin ta yau ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in fitinar ƙarshen zamani ta zo mutum zai waye gari da imani amma kafin magariba ya zama kafiri ko zai kai yammaci da imani kafin garin Allah ya zama kafiri domin irin fitina ta rayuwa ta ƙarshen zamani Allah ka kubutar da mu Allah ka tsare mana imanin Imam Sa'id yake cewa duk kwaɗayin mai kwaɗayi wajen nasiha ba za su amfane shi ba bi an kanu ya'lamunahum yad'unahum ila ma fihi khair duk da sun san alkhairi yake kiran su da shi duk mai da'awa akan suna alkhairi yake kiran al'umma da shi su zo su tsira tsira gaba daya wadda ba'u shar'anu kuma cikin abin da yake kiran su akwai ture musu shari min ghairi ajrin wala iwat ba tare da an bashi dadan komai ba ba tare da an bashi sakamakon komai ba yayi daidai da abin da annabi Nuhu yake cewa wa ya qumi la as'alukum alayhi mala wa ya qawmi la as'alukum alayhi mala mm.
إن أدري إلا على الله mm.
وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أريكم قوما تجهلون annabi nuhu alaihi salam yayi wa'azi yayi wa'azi yaga mutane sun ki su yi imani da shi yace ya qaumi la as'alukum alaihi mala ya ku mutane ban tambiyo ku ku biya ni ba ba ba kudi nace ku bani ba ba kasa dan adam mayan kudi ne wata yubbuna almala hubban jamma an fahimta yace ba kudin ku nake so ba ku rike kudin ku shine la as'alukum alaihi mala in ajri illa ala Allah ni ladana Allah ne zai bani ba ku za ku biya ni ba an fahimta kaga nan yayi daidai da maganar Imam An-Nasir Sa'idi yake cewa duk da cewa ana tai musu wa'azin ana tai musu wa'azin ba neman sakamako ba neman wani canji ga malamai ma nan masu da'awa ga alaran mu'mina mutum in tai wani juyin sai ya bar gidansa ya wata bai dawo gidansa ba sati biyu uku duk wannan karamin abu ne amma da wahala ko masallacin da yake jan sallah a ce a dan kai fiya wata leda ɗaya gidan arama baya nan da wahala ai balantana a kai shinkafa ko a kai masara ba a yi to amma kaga ya tafi aikin Allah ya tafi isa da da'awan Allah ba a san me ya bari a gidansa ba wani ɗan kasuwa ne wani ma'aikaci ne ya tsallake ya tafi ana binka da alkhairi har gida har shago har ofis amma kai kunnen ka ya toshe ba ka ganin wani alkhairi ana ije ka daga cuta daga cutarwa amma ba ka gani an fahimta annabi huda alaihi salam kima ya ce wa ya qaumi la as'alukum ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا
Hmm.
إن أدري إلا على الذي فطرني na'am أفلا تعقلون ya ce wa ya ƙomi la as'alukum alaihi ajira ya ku mutane ban tam- ban nemi ku ban ku biya ni ba ban nemi wai abin da nake ƙodago ku biya ni ba a'a in ajriya illa ala allazi fatarani la dana da sakamako na iya ga wanda ya kage halitta ta a kunsa nake neman sakamako haka duk annabawan nan suka faɗa ba sa neman kuɗi ba sa neman wani komai da gun kowa a zo a ji abin da Allah ya ce a ji abin da manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam to shine imam misib yake yake nuni game da wannan yake ce ga abubuwa nan sun taso da yawa malamai ba su zauna ba ba su tsaya ba suna taiwa mutane bayanai ga haram ga halal ga daidai ga rashin daidai amma hankalin yawancin mutane baya kan wannan su kawo shawahid wal ayat nuni da ayoyi da hadisai da maganganun malamai amma duk da haka hankalin mutane baya kan wannan yasa wa ma akasarun nasi walau harasta bi mu'minin ko da kai kwadayi to yawancin mutane ba su da imani domin duniya ta tafi da su buri ya tafi da su shedan ya tafi da su duniya ta tafi da su Allah ka tsare mu aya ta goma وما تسألهم عليه من أجر Mm.
إن هو إلا ذكر للعالمين Allah ya ce ma tasaluhum alaihi min ajr manzon Allah kai ma baka nemi wani lada a wasu ba baka tambaye su komai ba kai zaman ka shekara 13 a maka kana ta da'awa kai dan kasuwa ne ai duk mun karanta asira ya je kasuwanci Siriya da Sham da dukin na Khadija alaiha salam da Gulamu Hamaisara aka samu riba da ba taba samu ba kasuwanci sun budu kuɗi sun barko za su shigo sai kuma ga wahayi ya zo manzan Allah ya bar kasuwancin ya datse shi ya kama da'awa daga nan har Allah ya karɓi rayuwarsa amma ba wanda manzan Allah ya taɓa cewa yau kamun abin da zan ci a gidana ba taɓa samu a tarihi ya bar hanyar samun kuɗin gata nan ƙarara kai sai da aka zo ma aka ce in kuɗi yake bukata za a tara mai kuɗi a bashi ya daina da'awar ya ce a ba wannan bace bukatarsa aka ce za a tara ma- za a bashi mulki za a yanke wani mulkin gari maka a bashi ya ce ba shi bane a gabansa baya bukatar wannan za a mai kaza ya ce ba shi bane a barge isar da sakon ubangiji shine yake cewa ma tasalhum alaihi minat ba a tambaye su lada akan wannan da'awar da ake musu in huwa huwa din an ce damir ne lil qur'an al karim shi qur'anin nan da ake karanta muku ya uwa zikirun ne zikir wa'azi tunatarwa nasiha irshadi shawara ta alkhairi duk iya daukar ma'anar zikir an fahimta kuma zikir iya daukar ma'anar neman halal ba ka tafi neman halal Allah ta'ala yake cewa فإذا قضيت Yau waɗan gari.
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله mm, واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Allah ce fa iza qudiyati salah idan an kammala sallar juma'a inji Allah fantashiru fil ard fantashiru fil ard ku bazo a bayan kasa wabda wa- fantashiru fil ard he me ko Wabt- wa- wabtagu min fadli wabtagu ko min fadlihi wa dhkurullaha katiran la'allakum tuflihun sai Allah ce ku ambaci Allah mai yawa za ku samu babbar rabo akwai ma'anonin da zikiri ya zo da su a ƙorani suna da yawa an fahimta to ƙorani ana ce masa zikir wa'azi zikir kaza zikir to sai Allah ta'ala yake cewa shi alƙorani ba komai ba ne illa zikirun tunatarwa ne illa zikirun tunatarwa ta shiga ciki wa'azi ya shiga ciki tafsiri ya shiga ciki bayanin haram da halal duk ya shigo ciki zikirun lil alamin tunatarwa ne ga mutanen duniya gaba daya ai tabbaliku risala wa du'a ila Allah shi qur'ani ya kunshi isar da manzanci da kuma kira zuwa ga Allah innu illa dhikrun aiza wa tadhkiril alamin shi qur'ani aiza ne wa'azi ne da kuma tunatarwa ga mutanen duniya gaba daya aya ta goma la وكاين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها Hmm.
وهم عنها معرضون Allah ce wa ka'ayin da yawa min ayatin fis samawati wal ard da yawa daga ayoyi a samai da ƙasai dama ayoyi malamai sun ce akwai ayatul kauniya akwai matuluwa ayatul matuluwa suna ayoyin qur'ani kamar da Allah rama yake tarero su dinnan ayatul matuluwa akwai aya kauniya irin abin da Allah ta'ala yake kasantar da shi a bayan kasa wanda shi kadai yake inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله
Mm.
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيي الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة Mm.
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahar zuwa ƙarshe sai Allah ce la ayatin liqaumin yaqilun ayoyi ne an ce sabawa dare da yini da tafiyan jirgin ruwa da kaza da kaza da kaza sai Allah ya kira abin da aya aya kauniya kenan wa min ayatihi al-layli wan naharu ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر Hmm.
لا تسجدوا للشمس ولا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر Mm.
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Allah ya ce wa min ayatihi daga ayoyinsa aya kauniya ash-shamsu wal qamaru rana da wata wal layli wan nahar al-layli wan nahar wa shamsu wal qamar dare da yini da rana da wata sai Allah ya ce la tasjudu lish-shamsi wal lil qamar kar ku yi wa rana ko wata sujada wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujada ga ubangijin da ya halicce su in kuntum iyahu ta'budun in dai shi za ku yi wa bauta to shi za ku yi wa bauta rana ba za a mata bauta ba wata ba za a masa bauta ba kaga wa min ayati yace al-aya al-kauniyya kenan an fahimta وآية لهم الأرض الميتة Hmm.
أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون Allah ya ce wa min ayatihi daga cikin ayoyinsa annaka taral arda khashi'a ko ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة alam arma sun gane ai misalin ya fito bidiyo yawa daga ayoyin Allah ga sunan ash-shamsu wal qamaru wal layli wan nahar annaka taral khashi'a an fahimta to daga ayoyin Allah ah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun ko ka ayin kai min ayatin fis samawati wal ard da yawa daga cikin ayoyi na ubangiji a sammai suke ayoyi ko kasai yamruna alaiha mutane suna wucewa kaga taurari sun fito kaga rana ta fito ta fada wata ya fito tun iya kankani ya kai kamar ya kai badar ya kai waye ya tafi da ayat kana nan kaga rana ta fito daga mahudarta ta dago ta dago har ta zo tsakiya kana gani dai tana tafiya tana tafiya har ka daina ganinta yamuruna alaiha kana ganin wata tun iya haske har yanzu ya daina hasken ma kana ganin ɗanka ya taso tun iya zanin goyo ya fara zama ya fara rarrafe ya fara tashi ya fara tafiya wata ranka ya ke shi gona ko wata ranka ya ke shi kasuwa aya ya muruna alaiha kai matin kana jin ƙarfi ka falfala a guji ko ba gaske ba ne kai ne ɗan balkai ne strikers amma wata ran sai ka fara sasan da kuma kana tafiya wa min ayati kenan yamuruna alaiha ita ma tunda ita ce a unguwa he ita kafa kullun a goge da mai ba kaushi ga barbada kunci ga waye to watar he ganta zani da bari ga da ban hijabi ba waje ko ba babu bace wallahi duniya ce tafi da ita wallahi kai ne gonin sa hula hula ka sai an sa mata karo da stati tana kelli amma wallahi wata rana yanda ka san an zuba mata ruwa ka zaka sako ta wallahi wataran tun kana sa shadda da stati da guga da komai wataran wallahi irin wanda ba ta sabo wannan za amma haka za ka dinga zuba ta ya za ka yi duniya ta bi da kai ya muruna alaiha Allah ya ce duk wannan ayoyi ne kauniya da yawan mutane suna taucewa ta ka amma abin mamaki wa hum an amuridun suna kau da kai kamar ba sa daukan ibar na cikin na cikin ayoyin ba sa daukan abin lura abin da zai zama to wa'azi da iza zai zame musu samun ni'imar Allah ta duniya da lahira duk abin da Allah ya kawo to a cikinsa akwai izina ya sa wani mawaƙi yake cewa likullin shi ina aya ta dullu ala annahu wahi duk abin da idan ka yi nuna ma to akwai nunin cewa Allah guda ɗaya ne akwai nunin cewa Allah guda ɗaya ne saboda ka duk abin da Allah zai kawo na aya kauniya to zai kawo shi ne domin mu azantu idan ni'ima ne ma'amuru ni'imar idan kuma na tsorata ne mu tsorata idan na kaza ne mi to wannan shine abin da Allah ta'ala yake nufi amma yace da yawa ayoyi suna taucewa ga cinan kuna taucewa kansu amma wa hum anha mu'ridun kun kauda kai kun bijire ba ku daukan izina da wa'azin cikin ayoyi Allah ta'ala ya saba mu bane waɗannan Allah ka sanya mu cikin masu kula da lura da kuma daukan dukkan wani matakin alkhairi cikin ayyuka ya Allah to ina ganin zamu samu matsaya ne insha Allah ana mana nuni cewa lokaci ya ci mana abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana muna addu'a Allah ta'ala ya ji kan mahaifinmu ya gafarta musu ya sanya aljanna ce makomar mu da su gaba daya Allah ran ma da ya take kiya tun daga Bauchi zuwa wannan gari namu na Gombe muna masa don Allah ya saka mai da alkhairi Allah ka mai da shi gida lafiya ladan masu ziyara Allah ka bashi dukkan abin da zama to alkhairi cikin wannan tafiya da komawa sa gida Allah ka dahi da shi abin da zanto sabanin haka ne Allah ta'ala ya tsare shi mana addu'a ga marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya a gida ko asibiti muna ƙara addu'a ga mu da zuriyar mu Allah ka shirya da mu tafarki madidici ƙasar mu Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya jihar mu ta Gombe Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da sauran garuruwan mu na musulunci Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya shugabannin mu da malaman mu na addini Allah ka riko da hannayensu Allah ka ba su tsaro da kariya Allah ka dafa musu Allah ka taimake su Allah duk mai nufin mu da alkhairi Allah ka hada mu da shi duk mai nufin mu da shari Allah ta'ala ka yi tsakanin mu da shi Allah Allah dukkan bukatunmu da muka sa gaba gare ka Allah ka cimma mana su dukkan abin da muke tsoro ya Allah ta'ala ka amintar da mu masu neman addu'o'i gare mu da suka faɗa a baki ko su rubuto a waya ko su aiko ya Allah da mu da su Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah duk wanda yake neman mu mu masa addu'a Allah da mu da shi duka mana da bukatu gare ka Allah ka biya mana Allah ta'ala ka samu lafiya mu kammala lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya wannan karatu da muke Allah ka sa masa albarka Allah ka sa ya zama sanadiyar shiryar mu duniya da lahira Allah ka sa ya zama haske a rayuwar mu duniya da lahira yan kwamitin wannan masallaci da dattawan wannan unguwa Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi ɗawainiya da suke ta wannan da'awa Allah ya biya su da mu gaba ɗaya ya sa aljanna ce makomar muna addu'a ga mai wannan gidan Allah ya saka mai da alkhairi ayyukan sana alkhairi da yake yi Allah ya karba masa mahaifiyarsa Allah ta'ala ka ƙara mata lafiya Allah ka bata lafiya Allah ka saka fara take yi manufofinsa na alkhairi Allah ka tabbatar da shi a kansu abubuwan da zai sabanin alkhairi Allah ka canja masa da alkhairi Allah ka ba shi mashawarta mutane kirki iyalansa waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu wanda suke tare da shi kuma su ma Allah ya musu albarka da mu gaba ɗaya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya